أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بعد ما godiya ga Allah subhanahu wataala wanda ya sake sada mu a wannan majalisi na mu mai albarka na karanta littafin ash-shama'il muhammadiyya na Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saura at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala littafin da ke bayani game da sifofi da ɗabi'u da halaye na biyayyar halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan rana ta litinin yau muna 28 ga watan muharram 1448 hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya yi daidai da sha uku ga watan bakwai 2026 miladiya muna fata Allah ta'ala ya wani muwafaka a sati wanda ya gabata insha Allah ke yau za mu yi darasi na goma sha uku a cikin wani littafi mai albarka sati wanda ya gabata mun fara babi na goma sha ɗaya babu ma ja a fi na'ali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam baban gizo yake bayani game da takalma wato nawa ke na zamu ci saboda mun ga babu ma ja'a fi khuffi rasulillahi kafin wannan sai yana bayani ne akan takalmi dan ciki wannan kuma yana bayani takalmi kenan wanda yake mai katara mai hanci mun yi bayani cewa idan aka ce anna'alu shine alhizabu alhiza kuma shine wa huwa ma wuqiyat bihi alqadamu min al-ardi duk abin da mutum zai kare kawai shi game da ƙasa yanayi ya kiyaye ta ko don zafin rana ko sanyi ko wani abin da ya kama da haka wani ana kiran shi anna'alu kamar da muka faɗa malam ya kulla wannan baban ne don ya mana bayanin sifa na takalmin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma shiryarwar shi wajen sanya wannan takalmin to bayanai sun gabata da hadisai kenan yau za mu tashi a hadisi na 85 a nawa na ga anaku 83 ne قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أشعث وهو ابن أبي الشعثاء عن أبيه المسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في ترجله وتنعله وظهوره آه وانا حديث إمام البخاري ده إمام مسلم سنفتر ده شيء هكذا ده إمام الترمذي a cikin jami'in shi da haka hadisi ne ingantacce a hadisin uwar muminai aisha yarda allah ta tabbata a gare ta kalar ta ce كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana son damantawa matuƙa indai da dama indai zai iya to yakan gabatar da hannun dama ko ya gabatar da kafa ta dama bakin yawo shi malamai suka ce wannan kalmar ta mastafa'a kaga idan aka samu wata illa da za ta hana ka fara da daman to la haraja sai ka fara da hagunki amma a inda kake da istita'a kana da damar da zaka iya fara dama zaka fara damantawa sai ka hagunta to anan ne kai abin zargi kuma kai makruhi kuma ka bar mustahabi to manzon sallallahu alaihi wasallam yakan san wannan tace fi tarajjulihi a cikin sarci gashin shi ya kunshi gashin kai da kuma gemu shi idan zai fara sarcewa kamar daga wani can suka gabata yakan fara sarce gehen dama kafin hagu haka nan ma idan zai sarce gemu shi zai fara gehen dama kafin hagu sai ya ce wata na'ulihi wannan shi ne mahallin shahid da malika wannan hadisi a cikin wannan babi kenan haka na annabi sallallahu sallama wato wajen sanya takalmi shi to yakan gabatar da dama kamar da hadisi sun gabata ko kuma hadisi ya gabata satin da ya wuce wanda ya nuna cewa ma baya halitta ma'ana mutum ya yi ya gabatar da wato ita hagunkin akan dama kamar da bayanin da gabata ma ce wa tuhurihi haka na a cikin tsarkin shi ya kunshi arwalla kuma ya kunshi wanka yana kowanne ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yakan gabatar da dama imamun nawawi allah shi ɗai shi da gafara da wasu daga cikin malamai sun ce wannan ƙa'ida ce cewa duwani abin da na karamci ne abu ne mai kyau to akan gabatar da dama wajen gaisawa ne ba mutum wani abu ne duka wannan mustahabbi ne an so ka yi amfani da dama sai sana daga cikin al'adunmu za ga mutum in zai baka abu da dama bai iya sai ma zai iya ga mutum ya canza ko da da dama akwai wani abu to sai ya maido daman to ya mika maka to wannan yin hakan sunna ne kenan mustahabbi ne duk abin da yake mai kyau ne to a gabatar da dama abin da kuma yake mustaqdar ne abu ne wanda yake abin ki ne to shi wannan kuma sai a gabatar da abu kamar da dai bayanai sun gabata a hadisan da suka gabata da haka dai shi wannan hadisi yana dauke da ma'ana na hadisin da ya gabata na abi huraira yadda Allah ta tabbata a gare shi shi ma ya bayani irin wannan can manzo sallallahu alaihi wasallama wato yana son damuntawa a wajen sanya takalmin shi wajen sarci gashin shi wato da wajen tsarkin shi da kuma dukkan al'amuran shi kuma wacce ruwa da ta gabata wani magani ruwayar mummuna aisha ta ce wa fi sha'anihi kulli kenan ta addada waɗansu abubuwa ta ce kuma a cikin al'amuran shi ma ga baki ɗaya kenan duk abin da yake na alkhairi ne na karanci ne to dama ake gabatarwa in kaga an gabatar da hagu to abubuwa ne na abin da ya shahi ko kusa da kazamta ko wani fitowa daga masallaci kamar yadda malaman suka yi bayani da sauransu to su ne kawai za a gabatar da hagu sai hadisi na gaba حديث نتمانن دشيدا مالتي حدثنا محمد محمد بن مرزوق أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان وأبي بكر وعمر وأول من عقد عقدا واحدا عثمان وانا حديثنا ابي هريره يدل تبت اغريشي يتي كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالات wato ya kasance takalmin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana da hanci biyu wanda magani wanda hadisi da yawa sun gabata cewa yana da hanci biyu sabani irin namu ne yanzu hanci biyu ɗaya muka ce da babban yatsa da mai mata suke shiga hancin ɗaya kuma da ta tsakiya da mai bi mata yake shiga kenan ɗaya a nan ɗaya a nan sai sau ya yi sa takalmin ya zauna a ƙafa sosai mutum kuma zai tafiya ba zai sha wahala ba na takura kawai shi ne ya rike takalmin a ba kawai yake rike takalmin ba takalmin shi ya rike kawai za ka ba ka da matsala wajen tafiya to annabi sallallahu alaihi wasallama wato har ya bar duniya kamar yadda wannan hadisi yake nunawa cewa dukkan takalman shi hanci biyu ke gare su sai ya ce wa abi bakrin wa umar hakanan abubakar ya dala tabbata a gare shi da umar ya dala tabbata a gare shi su ma dukkansu takalman su masu hanci wa awwalu man aqada aqadan amma farkon wanda ya fara yin hanci daya irin takalman mu na yanzu kenan kenan aqadan wahidan wanda ya fara yin hanci daya shine Usman radiyallahu anhu Usman ya dala ta tabbata a gare shi to shi wannan hadisi da muka karanta a cikin isnadin shi akwai wanda bai tabbata ba domin Abdurrahman bin Qais Abu Muawiya matruk Abu Zur'a da waɗansu daga cikin malaman hadisi sun ce kazzab ne sun karyata shi haka hadisin yana da rauni amma juzubin shi na farko kana ne na ali rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kibalani wannan ya inganta da game da hadisan da suka gabata wadancan ina ta fahimta haka malamai suka ce wannan ne yana nuna cewa wato shirin sallallahu ya riki takalmi ne wato a matsayin al'ada da haka kenan ba wani bane da za a ce kowa dole sai ya yi hanci biyu da haka wasu ka ce ma mana usman abin da ya sa ya canza mai da hanci ɗaya ya sa ba ibada ba ce inda harka ibada ce to dole ne ya yi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da muka faɗa dai a cikin sa kaya sa rawani sa kaza a can baya muna da sunanul ibada da kuma sunanul adat sunanul ibada su ne wannan dole ne ka yi koyi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam haka zai kuma ibada ce kina da za ka tsaya amma sunanul adat waɗannan su a inda kake a wurin da kake to shi zai hukunta menene ya dace ka sanya kaya ne rawani ne takalmi ne a garin kowane iri ake ina ta fahimta kenan in dai ya zama to wannan shine mutane kowa yake sawa kada ka sa takalmin da zaka bambanta sai zama libasu shuhura kenan kai wani mai tsini ko wani mai abu daban ka bambanta ne daga cikin mutane ana nuna ka to wannan bai halitta ina ta fahimta to wannan shine karshen wannan babi na goma sha ɗaya babu ma ja fi na ali rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam satin da yau da ma na yi ishara cewa idan muka zo karshen shi wato za mu magana akan wata fa'ida maliki cewa fa'idatun fi mas'alati tabarruk بآثار النبي صلى الله عليه وسلم المنفصلة من بدنه كالشعر والملازمة لبدنه كالجبة وغير ذلك wato za mu tattauna ne akan matsalar tabarruki domin can mun ga cewa sahabbai wato sukan yi ittinai sukan ruko ko su mallaki dukkan wani abu daga cikin asar na annabi sallallahu alaihi wasallama ba sa so ya salwanta kuma suka yin tabarruki da shi suka neman albarka suna istishfa'i da shi da muka ce insha Allah karshe wannan babu kina zamu tattauna wannan matsala da haka wannan matsala dai matsala ce ta tabarruki game da atharun nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana irin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari waɗanda suka turo daga jikin shi kamar gashi ko harci ko abin da kama da haka ko kuma abin da ya shafi jikin shi kamar tufafin shi ko takalmin shi da sauransu a idan aka ce a tabarruk ɗalabul baraka shi ne a tabarruk a tabarruk ɗalabul baraka neman albarka shi ne a tabarruk ita kuma barakan shi ne kasaratul khair wa ziyadatuhu wa istikraru ita ce alkhairi mana albarka alkhairi ya yawaita ya karu kuma ya tabbata wani shi ne ba albarka to attabarruk to neman wannan albarka ya zo daga sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun kasance wato kamar yadda na faɗa sukan kokari su mallaki wani abu na daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi ya bari kuma sukan ba da kula da wannan sosai kai ya salwanta a wurinsu kuma sukan yin tabarruki da shi ai kaga ya gabata cewa anna umma salama ummul mu'minina radiyallahu anha kanat indaha juljulun min fidda wato ummu salama matan manzo sallallahu alaihi uwar mu'minai tana da wani wato makari na azurfa fihi sha'aratun min sha'ri rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam a ciki akwai gashi shika na ma'aikin Allah tsira da mutum Allah su tabbata a gare shi wa idza asaba insanan ayyu idan wani kambun baka ya kama shi a wishkaka ko wani rashin lafiya ya kama shi ko ciwon ko ciwon kai ko ma da wani rashin lafiya ne ba a tabi ina'in ilaiha sai wani mutum ya samu wani makari sai ya aika wa ummu salama fa daka da khatfu fiki sai ta kawo wannan gashi na manzon salama sai ta sa ta juya ta juya ta girgiza a cikin wannan makari thumma shariba husanan sai a tura ma wancan wanda ya kawo makari wannan mara lafiya sai ya sha wa tawadda minhu kuma ya yi arwala da shi sabai suka yi wannan ibn hajar al'askalari yake fada a cikin fatahul bari yake cewa muradu abinda ake yi da wannan annahu kana mai nishtaka yadda al'amarin yake shine ya kasance duk marar lahiya arsala ina'an ila ummi salama wannan mutumin sai ya aika makayi zuwa ga wajen ummu salama radiyallahu anha fataj'alu sai ta sanya fataj'al sai ta sanya kenan fi tilka sha'arat sai ta sanya waɗannan gashi cikin wani sallallahu a cikin wannan makayin wa tafsiluha fihi sai ta wanke wato wannan gashi na manzo sallallahu a cikin wannan makayin wato iduhu yana aka mata abin yana cikin sai ta zuba ruwan tigilgiza tigilgiza a zuba ma mutum sai a bashi ta fa yashrabuhu sahibul ina ma mutum wannan makayin sai ya sha aw yaghtasilu bihi ko ya wanka da shi istishfa'an biha dan neman waraka dan neman magani sai ce kuma fatahsilu lahu barakatuha kana wannan albarka na waɗannan gashi shigan sai ya samu wannan mutumin kuma sai ya warke Allah subhanahu wata'ala ya keɓanci annabin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama zai da ya sanya jikin shi mai albarka ne sabon shi tsira da amincin Allah su tabbata a gare su sun kasance sukan neman albarka da jibin annabi sallallahu alaihi wa sallama hakanan da tohin shi da gashin shi da ruwan da ya arwala da shi waɗannan duka sun tabbata ga hadisai ingatattu daga wato annabi sallallahu alaihi wasallam daga su sahaba kaga wannan wani bane wanda yake tabbatacce naka kenan ya neman tabarruki da abin da annabi sallama ya bari abu ne wanda yake tabbacece kuma an samo shi ne daga sahabbai sa'annan waɗanda waɗanda suka biyo su da kyautatawa kuma wannan hukuncin baqi alama shuru'iyyati wannan hukuncin yana nan ko yau ko gobe inda ce zaka samu wani abu daga cikin athar na annabi sallama zaka yi tabarruki da shi ka jika ka sha an baka lafiya kana kaza kana yin tabarruki da shi an gane ko da haka bai takaita ba da su sahabban ko akan tabi'ai ko waɗanda suke alkurun mufaddala ko abin da kama da haka to amma dai inda tambayar take inda gizo yake sada shin a yanzu a wannan zamanin namu ana samun irin waɗannan athar din na ma'aikin Allah tsira da muncin Allah su tabbata a gare shi ta yadda za mu tabbata ma'ana ilmul yaqin ainul yaqin cewa tabbas din wannan na annabi sallallahu alaihi wasallam misali a ce gashin shi ko takalmin shi ko abin da ya kama da haka domin ai muna gani musamman yanzu da yake duniya ta zamanto a a tarin hannu ake cewa ko ta koma kaman gari guda kana nan ma sai ka gani a wata ƙasa an kawo wani kwalba an hudu wani gashi an ce annabi sallallahu alaihi wasallam a hudu wata abubuwa da yawa abu ma ai ya kai kwanan can wani wai sanda ya hudu wani annabi adam sanda annabi adam wannan ko a ina sai aka aje ta kuma wata annabi adam ce to yanzu kuma sai to ta annabi adam ce bauta ta za'i to abin da ya kamata kenan yanzu za mu tattauna a kan shi shin waɗannan abubuwa inda za ka yi ta gani an kawo sanda na sallar salama rawanin shi takalmin shi wai abubuwa daban-daban kenan ana ta kawo da farko dai wato idan muka ce a tsarin nabi sallallahu alaihi sallama sun ƙunshi abubuwa da dama idan muka ce a tsarin nabi sallallahu alaihi sallama muna nihin sunnonin shi da a adabin shi da ɗabi'un shi da mu'amalatin shi to waɗannan mahafuza fa hadihi mahafuzatun fi dawawin sunnati bil asanidi as-sabitati as-sahiha wato in dai abin da shahi sunnoni shi na abubuwan da yayi a matsayin ibada to su waɗannan wato kararru ne kuma da kariya ta Allah da Allah ta ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna kaga wannan kare addini kenan kuma bayan da za a yi kare addini ya cika kare qur'ani ya cika to dole ne sai an samu kariya game da hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam da haka dai hadisan shi abin da ya shafi ibada wannan hankalin mu abinci wannan muna da garanti 100 bisa 100 kaga da maka ce 100 bisa 100 wannan ba mu da haushi akan shi an gane ko sai dai abin da ya shahi asar irin abubuwan da ya bari na mace tuha ko abu na jikin shi ko gashin shi ko abin da ya kama da haka ce wani takalmin shi ko sandar shi da kutankwacin wannan a wannan zamanin shin ana samun su kuma ya zama tabbas shi din ne to amsa akan haka za mu kalli waɗansu abubuwa daban-daban waɗansu al'amurra daban-daban al'amari na farko shine cewa musan cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu ya bari abu ne wanda yake dan kaɗan bai taka kara ya karya ba su yawan ba mawa da za a ce wato za su yawaita sosai wanda kasa abu dama kullum yana ƙara karamci to kuma ai rasa shi yana ƙaruwa yiwuwar rasa shi yana ƙaruwa gwargwadon yawaitan abu gwargwadon yiwuwar samun shi amma duk abin da ya zama kaɗan ne to dama ai kuma ai a rasa shi ba wani abu ne a nesa ina ta fahimta da haka annabi sallallahu alaihi ya bari bayan ya rasu abu ne wanda yake kadan sosai za mu fahimci wannan a cikin ruwayar da Imam al-Bukhari ya rawaito daga Amr ibn al-Harith ya dala tabbata a gare shi yake cewa ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda mautihi dirhaman wala dinar wala abdan wala ama ولا شيئا إلا بغلته إلا بغلته البيضاء وسلاءه وأردا جعلها صدقة annabi sallallahu alaihi wasallama bai bar komi ba wajen mutuwar shi bai bar dirhami ba bai bar dinari ba bai bar bawa ba bai bar baiwa ba wanda suka ce wannan rai nuna ce kenan duk bayan da kaji ana cewa nashi amma ya kasance sun mutu kafin rasuwar ko kuma ya yantar da su duka abu da baki tunanin ya yantar da su saboda wannan shi abin da ake hararowa daga gare shi wala shay'an kuma bai bar komai ba illa baghalatahu albayda sai wata alfadarashi fara wa silahu da makamin shi wa ardan ja'alaha sadaqa da kuma wato gonar shi wanda tun ya sanya ta dama ita ya saka wakafi sadaka ne to kaga wannan abu na farko wanda za ka yi la'akari ka lura da shi dama abin da ya barin kaɗan ne an gane ko al'amari na biyu shine cewa wato abin da ya bari dan kaɗan ma da yawa daga cikinsu wato sun salwanta saboda yau da gobe ai lokacin akwai tsawon shekara dubu da wani abu to yau da gobe ya sa da yawa ma daga cikin abubuwan ɗan kaɗan ɗin da aka bari su ma sun salwanta a hadisi ya zo a cikin bukhari da muslim hadisin abdullahi dan umar yake cewa ittakhadha rasulullah sallallahu alaihi wa sallama khataman min warithin wa kana fi yadihi ثم كان بعد في يد أبي بكر ثم في ثم كان بعد في يد عمر ثم كان بعد في يد عثمان ثم وقع بعد في بئر أنيس نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم a hadisi abdullahi da umar yake cewa manzo sallallahu alaihi ya riki zobanya ta azurfa sannan bayan shi sai ta kasance a wajen halifan shi abubakar babu da zai zo bayan wannan baban shi ne babu ma ja a fi zikiri khatami rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bayan wannan baban za mu ga baban da zai ke bayani akan zobanya an gane ko to annabi sallallahu alaihi wato wannan zubanya tashi tana matsayin kashen shi kamar shi ne kashe na idara na da musulmi da shi ake in aka yi aka yi rubutu abubuwa da shi ake buga to bayan ya rasu kaga wanda ya hau wannan wurin shi zai amfani da shi abubakar shi ya rike shi bayan shi shi da shi yake amfani kuma ake yin kashi ake ma takardu kashi bayan shi sai wanda ya biyo bayan umar sa'anan bayan shi sai usman to sai wata wannan ta fada ma wannan zubanya wata ran usman yana zaune wato a gindin rijiyar aris biru aris rijiya ce tana nan kusa da masallacin uba yana zaune a hannun shi yana mata haka yana dan jujjuya ta kawai kawai ta kubce ta wada wani wato aka yi ta neman ta sun ce wajen kwana uku ana neman ta ba sami ta aka dangana za ka zan cin zubi shi kuma ya ce tun zamanin alkhulafa alkhalifatu salis zoben yi sarwanta ya ce na shuhu muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi ma'ana kenan abinda aka rubuta a sama muhammadu rasulullahi kenan shi ne aka buga shi ke fitowa to kaga wato sababi na farko kenan wanda aka bari ma kaga wani ya salwanta a wannan bangaren ko to kuma yana daga cikin sababban salwantan wannan abubuwan da Annabi salama ya bari wasiyar da waɗansu daga cikin sahabbai suke yi duk wanda ya mallaki kayan shi kirshe ki tayya mai takalmi sai ce in na mutu abin ne da kayana mai riga sai ce abin ne da kayana mai gashi sai ce abin ne da kayana domin zai saura to wannan shi ma sababi ne babba na salwantar waɗannan wato athar ko kuma abubuwa da annabi sallallahu alaihi wa sallama wato ya bari a hadisin sa'al bin sa'ad kadara tabbata a gare shi sannan hadisi ne wanda wata mata ta ba annabi sallallahu alaihi wa sallama kyautan waɗansu kaya masu kyau da ya gani ya nuna yana so annabi sallallahu ya shiga gida ya je dauko wanda ya zo ba shi hasa bai suke zargin shi kai ka san yana so wannan kai kuma ka san shi in aka nuna ana samu sai ya bada dan me zaka yi kaza kaza ya ce wallahi ba dan samu dan in na mutu ne abin ne amurin da kafari da ita kuma da ya mutu aka mishi da kafari da kai shi to malamai sun ce da yawa daga cikin sahabbai ma'ana waɗannan athar din sun tafi da kayansu a sababi na uku daga cikin sababan salwantan waɗannan abubuwan da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bari wato kusan cewa bayan sallama ya bar duniya bayan khalifanci na abubakar umar to ƙarshen na usman sai fitina ta aukawa al'ummar musulmai sai yaƙe-yaƙe to wannan yaƙe-yaƙen ya haifar da salwantan da yawa daga cikin atar na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama dole zai karanta littafin al-bidayah wa nihaya na ibn kathir wato a ciki yayi ishara na bacewan wato al-burda ko babban riga ta annabi sallallahu alaihi sallama ko kuma mu ce bargo wato a ƙarshen daular abbasiya bancin umawiya daular umawiya ta kare daular abbasiya wato an samu salwantan wannan riga ta manzo sallallahu alaihi zamanin yakin tatar lokacin da suka yaki bagadad suka kokkona abubuwa daga cikin abubuwan da suka gona hada waɗannan to kaga wannan ma ya haifar da salwartar waɗannan a tsarin na ma'aikin Allah tsira da mace Allah suka bata da shi al'amari na uku wanda za a lura game da wato amsar cewa shin wai a yanzu yakan yi a samu wani abu daga cikin ata na annabi sallallahu alaihi wasallama al'amari na uku shine cewa wannan shine kuma yafi muhimmanci a cikin wannan babu menene duk abin da yanzu za a zo a ce wannan na annabi sallallahu alaihi wasallama ne ko ya daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bari to babu wani dalili na yaqini wanda yake nuna cewa lalle wannan waya daga cikin asarar sallallahu alaihi wasallam an gani don haka da yawa da yawa daga cikin malamai suka yanke magana suka cewa suke cewa game da duk abin da za a zo a ce maka wannan yana daga cikin asar na annabi sallallahu alaihi wasallam suke cewa inna hadhihi al-athar fi mithli hadha zaman la yumkinu al-jazm biha wato irin waɗannan abubuwan da za a zo da su a ce takalmin manzo ne sallallahu ko rawanin shi ne ko wani hular shi ce ko abin da ya kama da haka ba yanda za a yi cewa lalle na shi sai suke cewa li annahu laysa hunaka adillatun yaqiniyatun tasbutuha ko tusbituha mana babu wani dalili na yaqini wanda yake tabbatar da haka da haka suka ce fala yajuzu lil insan an yatabarraka bi shay'in illa idha kana indahu yaqinun tamun annahu min atharihi sallallahu alaihi wasallam da haka baya halitta mutum yayi tabarruki ya nemi albarka da wani abu sai abin da ka tabbata kana da yaqini yaqinin ma cikakke cewa yana daga cikin athar na annabi sallallahu alaihi wasallam an gane ko suka ce amma da'awa amma kawai dan da'awa ce eh na shi ne dan ai da'awa ce kuma kowace da'awa ana buƙatar ne hujja والتخرصات da kuma kirdado wa zunun da zato zato a ce ana zato fala yu'tamadu alaiha fi hadha al-bab wala tuqbal da haka wannan ba a dogara a kan shi a wannan babu kuma ba za a karba ba me yasa da annal maqama maqamun khatir domin muqami ne wanda yake mai hadari ba kayan wasa bane haka kawai ana tunanin shi ba shi bane shi ne ba shi bane in dai babu yaqini to ko a bar shi kuma dama mun ga cewa kare abin da ya gabata yana cewa samun yana da wahala gaske samun yana da wahala dai a yanzu kuma bugu da ƙari waɗansu daga cikin mutane sukan fice gona da iri a cikin wannan babi na abin da ya shahi tabarruki game da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wasu wuce gona da iri waɗansu wato suka yi azarbaɗi a ciki har ya kai wannan abin yakan taɓa aƙida ya yi tasiri wa aƙida kuma tasiri wanda yake babba an fahimta ko to ko da na kirki yanzu yana nan idan har zai kai irin abin da waɗansu a yanzu suke yi to baya halitta a fahimci haka jama'a domin abu ne wanda za a yi kaga za a koma ne ana bautawa wani Allah ana dogaro da wani Allah ko abin da ya kama da haka wanda shi hatta shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba a bauta mishi to ya za a bauta ma wani asar da ya bari kuma to ko da ma a ce akwai shin a yanzu to sai an yi takatan san amma ya buga mana misali wani ya ce zai ba misali guda daga cikin irin waɗannan masu azarbabin a cikin babin tabarruki game da atharun nabi sallallahu alaihi wasallam wani ne yake faɗa a cikin wani baitin shi guda ɗaya yake cewa walam ma ra'aitu dahara qad haraba alwara ja'altu li nafsi na'la sayyidini sayyidihi hisna yace walam ma ra'aitu dahara qad haraba alwara yace yayin da naga wai zamani yana ya ɗan ɗan adam da abubuwa marasa kyau da musibu da kaza-kaza da sauransu sai ce ja'altu li nafsi na ala sayyidi sai na sanya wa kaina kariya abun dogaro takalmin shugaban shi zamani shi ne da ja'altu li nafsi na ala sayyidi hisna ma'ana sai sanya wai takalmin sallallahu alaihi shine garkuwan shi shine kariyar shi shi zai ba shi kariya game da musibun zamani mana akan shi ke dogaro ke mun ce dogara da Allah ya kowa dogaro akan wani to malaka cewa nan sayyidul wara wa huwa an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga faja'ala fi hadha al-bayt baina thalathi mukhalafat a cikin wannan hadisin abin da ya saba shari'a guda uku na farko qauluhu lamma ra'aytu ad-dahra haraba al-wara ففي هذا سب الدهر وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث النهي عن سب الدهر kaga anan ya zagi zamu an gane ko ya rika mishi abin da ba ba na ya ce shi duk wani abin da yake gani wai zamu ne kamar da yawa ake to wannan ba karamin kuskure bane ai imamu shafi ya yi wasu baitoci guda biyu masu kayatarwa akan zamani da mutanen zamani ya ce nu'ibu zamanana ya ce wal'aibu fina wa mali zamanina aibun siwana wa nahaju zazzamana bi ghairi dambin walau nataqa zamanu lana hajana yake cewa muna aibata zamani zamani kaza zamani kaza zamani kaza yace wal aibu fina a aibun a cikin mu yake ba zamani yake ba sai yake cewa na hajjuzar zamana sai yake cewa mali zamani na aibun siwana kenan zamanin mu ba shi da wani aiki in ba mu ba ba zamanin bane mu ne sai ce muna ta kai farmaki wa zamani ba tare da wani laifi ba sai ce walau na ɗaka zamanu lana hajana da zamanin zai yi Allah ba shi dama yi magana to sai da ya mana Allah wadda ya ga mana manzo mu marasa kin da ci aiku da mutanen banza ai ba zamani ba Allah baya canza ma mutane game da wani abu sai sun canza wa kawo duk abin da ka gani a zamani to ba zamani ba ne mutanen zamani ne to a cikin wannan mukhalafar akwai jinginawa zamani zagin shi ko kuma abin da bai dace ba mukhalafa ta biyu da ya ce ja'altu li nafsi na ala sayyidihi hisna kaga ja'alan na'al hisnan lahu kaga san ya bance zai koma Allah ne abun neman kariyar shi sai mai da a takalmin annabi sallallahu alaihi shine abun neman kariyar shi kaga a cikin wannan wafi wa hada fihi ta'alluqun bi ghairi Allah wal tija'un ila ghairi Allah wa hada min ash-shirk billah kaga a cikin wannan akwai ratiyuwa ga wani Allah da komawa zuwa ga wani wanda ba Allah ba wannan kuma shirka ne kuma mukhalafa ta uku zai ce na ala sayyidihi kare sanya annabi sallallahu alaihi wasallam wai shi ne shugaban zamani yanzu takalmin shugaban zamani an bayyana da ko to akwai irin waɗannan da dama musamman kuma a irin wannan zamanin ne ma wanda jahilcin ya ma ya yi oba to ko da akwai na kirkin sai an yi takamansa an fahimta ko kuma yana daga cikin abin takaici musamman yanzu a wannan zamani sai ka ga waɗansu hotuna sai a rika yaɗa sa ce a wannan takalma na sallallahu alaihi wasallam sai a ce a wannan rawani shi ya ce wannan sanda shi ce wannan silken shi ne ana ta yaɗa kuma wai ka samu mutane suna yin tabarruki da wannan da wannan hoton an fahimta kaga ai shi ma abin da aka can shi kai shi babu isnadi ingantacce to na nan sallallahu alaihi to an ji ma ya tabbata to shi tabarrukin da hoto aka ce ai koko da shi abin ai da mu aka ce amma ya mutane suna tabarruki da shi wannan hoton don haka dai bai kamata ba ga dukkan wani musulmi ya riƙa yin sakaki game da abin da ya shahi wato addini shi da kuma addini shi musamman abin da ya shafi janibin tauhidi duk abin da zai yi kokari ya raba ka da rayuwa zuwa ga Allah zuwa ga wani Allah wannan wani Allah ko da ko annabi ne ko mala'ika ne ko wani salihin bawa ne ko kuma wani asar ne daga cikin asar na daga bayan Allah managarta baya litta mutum ya yi ya wasa akan wannan an gane ko yawan mutane a aƙifa da amfani kawai da san rai sai a yi ta hukunta abubuwa sai ma da rige mana da wani magana yake cewa fahubbun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tajun ala ru'usi ahlil imani jama'a ku sani cewa shi wasan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato wani kambe ne na girma akan dukkan wani mai imani wato in dai ba wani ba san annabi sallallahu alaihi wa ga mutum to babu imani an gane ko in ko mutum yana da imani daga cece to babu shakka yana da san annabi sallallahu alaihi wa domin wadansu suna ganin daga an yi waɗannan bayanan to kashi ba to ba a san shi ba abin da ya kama da haka wato san annabi sallallahu alaihi wasallam wani kambe na sarauta ne akan dukkan wani mai imani wa wisamun fi qulubi fi qulubihim ma'ana kaman wato wata sarƙa ce ta girmamawa a cikin zuciyar duk wani mai imani la yusawaru fihi ba a cikin shi sanin sallallahu ba shi da kambacin da mutum mumini managarci a ce yana da kambacin shi zai bada a kambacin sa na salam babu wannan kuma wala yunazamu alaihi ba a jaya a kan shi wa makanatu sallallahu alaihi wa sallama azima matsayin annabi sallallahu alaihi wasallama matsayi ne mai girma wa mahabbatuhu muqaddamatun ala an-nafs wan nafs sanan sallallahu alaihi ana gabatar da shi akan rai ana gabatar da shi akan dukkan wani abu mai tsada an gane an gane ko wal walid wal al wannasi ajma'in ana gabatar da san shi akan wato mahaifa ƴaƴa mutane gabaki da amma duk da haka lakinnahu sallallahu alaihi wa sallam haddara ummatahu ashadd at-tahdid min al-mulghalat amma duk da haka sallallahu sallama ya ja hankalin al'ummar shi matukar jan hankali game da huce gona da iri a cikin duk abin da zai kokari ya ture shingen tauhidi ya zo daga ummu na aisha da dala tabbata a gare ta take cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qal lalle makin Allah tira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa wato duk wanda ya aikata wani aiki babu umurnin mu akan shi to wani abin aikin nashi mai daidai ne Allah baya so kuma baka da sakayya a kai haka nan a cikin wani lafazi man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fa huwa rad duk wanda ya kirkiri wani abu a cikin wannan al'amari namu na addini baya daga cikin shi wannan abun to an maida mishi to hadisai da dama da suka zo suke bayani akan wannan babu akan wannan gaba suna da yawa na ka da abin da mutum zai yi a matsayin ibada a matsayin tabarruki a matsayin addini to kai shi akan hujja ba ka yi shi ba kan na ga mutane suna yi ko abin da ya kama da haka na ka fayan bari lil muslim an yulzima nafsahu bis sunnati ya kamata ga dukkan wani mutum musulmi ya lazumta wa kanshi bin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam wa an yadbita nafsahu bi dawabitiha kuma ya katangance ya tsara kanshi ya tsare kanshi game da bin dokoki da kuma tsare-tsare da shar'o'in da hukumce-hukumcen da sunna ta dora wa an ya hazara min al-ghudubi wa tajawuz mutum ya tsoraci huce gona da iri da kuma kankamba da shiga abin da ba a saka ba wal ihdasu fi dinillahi tabaraka wa ta'ala ko mutum ya guji kirkiran wani abu a cikin addinin Allah subhanahu wa ta'ala to da wannan ne ma da yake mana wannan matsalar ta wato tabarruki da atharun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato game da abin da ya gabata mun ga cewa dai wato shi wannan tabarrukin abu ne wanda yake tabbatacce sabai sun yi tabi'ai sun yi amma mun tattauna cewa shin a yanzu an samu da wahala saboda dalilan da muka gani an gane ko to yanzu tambihi na biyu shine cewa التبرك بالآثار خاص بآثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم kuma abu na biyun da ya kamata shi kowa ya sani cewa shi wannan tabarrukin da muke magana a kan shi game da abin da annabi sallallahu ya bari wannan waya ke bance shi ne shi kadai a cikin wani al'umma banda wani shi an gane fala yutabarraku bi athari ghairihi ka'inan man kana ba a yin tabarruki da wani da abin da wani ya bari kuma wane ولهذا لم ينقل إطلاقا عن أحد من الصحابة أنه تبرك بآثار أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي رضي الله عنه ناك بأسامو بوتا مجانا تايا daga wani daga cikin magabata cewa wato wani daga cikin sahabbai ya yi tabarruki da athar na abubakar da siddiq ba a samu ba an yi da na umar ba a samu ba an yi da na usman ba a samu ba an yi da na ali ranar tabbata a gare su an gane ko da haka wannan khas ne bin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka ina abubuwan da yanzu muke gani musamman mabiya ɗariƙo na sufaye wato sun yi tajawuzi sun wuce gona da iri a cikin wannan babu kuma kullum na zo magana kan wani abubuwan ina faɗa cewa su dai sun rantse wai dole dole sai sun sama ne sun sulama kisha duk wani abin da ka sani na kususiye shi to sai an samu wani daga cikin magabatansu ko kuma waɗanda suke bi ya sifanci da wannan kuma kayan baƙin ciki jahilai dai Allah ta'ala dai ya fito su yanzu kwanan daga wani bidiyo wata mace Allah da ya san mutumin kirki amma ana gane mutum daga alamun shi ko yanzu a ce mace ce ba shiga ta musulunci kaga ai alama ta farko a gare ta na rashin bin dokokin musulunci ai ya bayyana gare ta amma wata mace ga ta nan ba riga wata ta zo ta daga kafarta ta wanke musamman ko kun gani wanda yau daga ciki ta wanke ta sha ta ba wata wata ta sha wai ta bar ne ko shi kan wani shehu ne ko yin Allah sai ya da kaga kar in kara da irin wani abun jahilai kan musu kamar za ka musu kuka wallahi ina shi shehun ma wane ne bane kuma a ce wai jikan shi kuma wata mace haka kawai a zo a wanke kawa a baki kawai mutum ya sha dauda kaga abun akwai akwai kayan takaici da haka dai wato wannan bayanan da da muka yi a baya ya kebance shi ne shi kadai khususiya ce tashi shi annabi sallallahu alaihi wa sallam na kama ne ce walaysa fil ummati khairun minhum radiyallahu anhum ba'da annabi sallallahu alaihi wa sallam da haka a cikin wannan al'ummar babu wani wanda ya kai alkhairi kaman alkhairin waɗannan khalifofi guda hudu abubakar shi ne shugaban waliyan duniya duk wani wali da ka sani a duniya to abubakar shugaban shi kai dukkan sahabbai ma shugaban duk wani wali to idan har ya zama to su ba a musu ba kaga mun babu aura ka ama wani wanda shi wani takan tashi ma akwai alamatu isfam akwai alamar tambaya tunda ga mafi yawa wani taka ne na nadi saboda shi harkar wali ai babu wanda zai ce wani wali ne sai Allah ko manzan Allah in shi ma Allah ya gaya mishi ko ba ka ba me yi wani taka imani ne da takawa haka Allah ya ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanuna alladhina amanu wa kanu yattaqun to shi imani da takawan ai gaibi ne ana ganin a kare ga ga wannan mai imani ne sai da alamat ana ganin alamar imani ana ganin alamar taɓawa to to wanda da za ka diba ka sa rai kenan ba yadda za a kai ka iya fahimtar wani ne wali ne sun Allah ya maka amma zai kana sa rai kana kyauta zato wani mutumin kirki amma haka kawai yankewa ka zannan to banda Allah ko manzo Allah ba mai hadisi manzo sallallahu Allah ne ke gaya mishi sanan ke ba da labari ina wata fahimta to su waɗannan sahabban musamman al-khulafa'ul arba'a da al-asharatu mubashirin bil janna da ashabu bayatu ridwan da ashabu badr da sanin sahabbai kowanne suna da tabbaci amma babu wanda aka nishin wannan ina kuma wanda ya biyo ba da haka waɗannan su ne mafi fita idan ba musu ba to baya halitta amma wani daga cikin bayi to wannan shi ne ƙarshen wannan babi da kuma wannan mas'ala ta التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم sai babu na gaba a sani ba lokacin na? minti biyar na to kuma an dai minti muna yi bari kawai haka insha Allah kenan darasi na gaba sai mu tashi farkon babu sai mu tashi babu ma ja a fi zikiri khatami rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladan kuskure Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا امورنا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع بداك يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ما رأيتي أكوي ولد أنقوى باشد لاهية أن واسأشكم الدعاء الله تعالى يباشد لاهية الله تعالى مكفارة لي إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته